بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر باب wannan babi ne ma ja abin da ya zo fita jafi cikin a nesanta a ɗan nesanta wato hannaye daga haƙarƙari fuka-fukan kanan ka ɗan nesanta su jiya da mun yi maganar ba kuma yadda za ka cuci na nan gefen ba ko ka cuci na za ga wani ya tattokare din na gefensa abu dai cikin nutsuwa dai inda ɗan fili da yawa ka ɗan fi buɗewa da yawa saboda sun ce shi namiji in ya tsuke jikinsa ne yake jin daɗi in ya buɗe kuma ba wani jin da sha'awa a jiki ita kuma mace ana so ta haɗe jikinta ita kuma ta buɗe jikinta ne take jin daɗi ita kuma ana so ta haɗe jikinta to haka dai malamai suka faɗa amma dai shari'a dai ga abin da da ta sa to haka kuma za mu zo na ƙafa ma idan mutum ya shiga sahu ya ɗan buɗe ƙafafuwansa namiji iyayen da dai ba zai taka ƙafa wancan ba zai taka amma dai ya ɗan buɗe ƙafa ba ya tsuke ƙafarsa ba ya ɗan buɗe ya jingina da ta waccan wannan ƙafan ma ya jingina da ta waccan wannan duk hukuncin namiji ne duk gaba ɗaya to abin da ya zo cikin attajafi a ɗan nesanta buɗawa ma'ana na fuka-fukansa ga barin haƙarƙari haddasana abu kuraibin abu kuraibin ya zantar da mu haddasana abu khalidin abu khalid ya zantar da mu nil ahamaru al-ahamaru an dawo da bin kaisin wato lakabinsa ne ja mu ma muna da hausa ma suna da irin wannan a ce wani dan ja ko ko alhaji wani kore mun san wani kore kore bare kuma baki dama wani an fusa wani baki wani fari wani dogo wani kaza to dai irin wani iko Allah dai aka al'ada halitta take dan me lita'arafu dan a gaggane a gane wancan akan wancan ba wai dan ya zama kuma zagi ko abu a dan a gane yanzu idan da Muhammadu biyar sallallahu alaihi wasallam a waje kaga dole sai an yi laqabubbuka sai an yi laqabubbuka iyayen mu na can Senegal wala sai kowane su hada shi da mahaifiyarsa sai a ce Muhammadu Zainaba wanda sani ba ce kaji namiji da sunan mace a'a wai ana nufin Muhammadu na Zainabu dan Zainabu ma'ana Muhammadu Maryam Muhammadu ai ka ji namiji da sunan in baka san meye dalili ba wai kowanne sai a to wanne Muhammadu ya na na dakin wance na wance duk gaba kida to Allah ya ce ya yi mu ƙabilu ya yi mu kawai lita'arafu don mu tsansani juna da shi wani bahaushe wani bai yarda wani ba wai don mu alfahari da shi ba a dan dai mu a bambance da shi duk gaba kida to nil ahmaru ja an dawo da bin qaisu shi kuma ya karba daga dawudu dan qaisu an ubaidillahi bin abdullahi bin al'aƙarami nilku za'i shi kuma dawudu ɗinnan bin kaisu ɗinnan ya karɓa daga ubaidullahi ubaidullahi ɗan abdullahi shi kuma abdullahi ɗinnan ɗan aƙarami al-kuza'i ba kuza'i da ɗan ƙabilar kuza'iya kuza'a abokan annabi sallallahu alaihi wasallama ƙabila ce tun ma abokan kakanninsa to an abihi ya karba daga baban shi ubaidullah din nan baban ubaidullah din shine abdullah kuma an abihi daga baban shi ubaidullah shine abdullah ibn bin al-aqrami qala shi baban yace kuntu ma'a abi bil qa'i na kasance ina tare da babana an abihi kala ya ce kuntuma a bibil ka'i na kasance ina tare da babana a wuri a kwari kwari mai fili shi kwari mai fili suke cewa ƙa'u dutse gefe nan dutse gefe nan amma ga wani sarari a tsakiya ga wani lungu ne kuma a ce masa shi'ibi shi'ibi lungun shi'ibi hashi in kuma sarari ne maka baɗa ha'u ana ce mata sararin maka saboda kamar ikon Allah duwatsu ne suka ɗan mammatsa ya zama kilomita wajen shida dai haka da fili ne da komai a tsayi a gefe da gefe ne bai kai haka ba bai kai haka ba to to fili shine ake cewa qa'u bil qa'i min namirata anamirata mina kenan masalla arfama masallacin masallacin da ake sallar azhar da la'asar a arfa a namira yake nan inda ake sallar arfa kenan shine namirata to to kuntu ma abi na kasance tare da babana bilqa'i a wannan sarari kwari sarari min namirata a arfa namira wuri ne masjidin namira gashi na ana cewa famar rarrakabu to sai famar rarrakabatu yan mahaya idan mahaya da yawa kaman hamsin ko abu ko ishirin sai a ce musu rakbu sai a ɗauri a kan kawulasan ɗin rakbu rakbu to balarabe ya san mahaya ne tawaga ce da yawa amma an ba su kai goma ba ma ‘yan kaɗan ne sai a ce ya rakabatu rakabatu ‘yan mahaya kaɗan to ni shi ya kasance yana cikin ‘yan mahaya kaɗan ɗin nan famar rakabatu sai ‘yan mahaya kaɗan suka zo shigewa. shi kuma yana ciki fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qa'imun a tsaye yusalli yana sallah tare da sahabbai yana sallah to tunda ranar namira ne ma'ana azhar da al'asar kenan yana hada ranar arfa ne ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam dai amma nan ne dai za a yi sallah namira annabi sallallahu alaihi to sai ga annabi yana sallah yusalli yana yana sallah ƙala sai shi abdullahi ya ce fakuntu an zuru ila ufuratai ibɗaihi sai na kasance ina kallon farin hammatarsa farin hammatarsa abinda idansa shi kuma ya gani kenan dama kuma abinda zai kawo abinda ya jawo hadisin kenan cewa mutum ya ɗan buɗe hannunsa yana daga mu'ujizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama galibi inda mutum ya fi rufewa galibi sai ya baki bare kamar hammata nan galibi ko mutum fari ne a jikinsa ayyukan Allah nan wajen kuma sai kaga yayi baki ko kasan gwiwa matsayin gwiwansa kasan gwiwansa sai ga yayi baki da wajen da mutum wani abu to shi ko annabi sallallahu alaihi daga mu'jizar su shi ko nan yafi fari shi kuwa nan wajen yafi fari dan addu'o'insa haka ne za su ya daga hannunsa a tara aina baya da ibdai har muka ga farin hammatarsa sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga fidira halitta da Allah tabaraka wata'ala ya mana Allah ya halicci wa'ansu wurare da wa'ansu abubuwa Allah ya halicci hannu da farce yanzu ga farce dinnan farce dinnan ado ne kila an ce kayanmu na aljanna haka yake kamar farce din nan fitowa yake a jikinmu ba ya ɗinkawa su mai ɗinki sai dai su sai yadda za su yi da ke kyara haka yake kayan yake fitowa a jikinmu kaga da adamu da hawa'u da suka ci itaciya sai kayan ya gudu kawai sai kayan ya warware an ce sai Allah ya bar musu farcen nan don su dinga tuna shi don su dinga to farce ado ne in yawa kuma sai ya zama ƙazanta sai zama ka dinga ya kusar jama'a wajen gaisawa da kazanta sai dai ba da hannu za ka dinga cin abinci ba ya abu to farce kenan haka gemu din nan haka shi kuma ƙarƙashin haɓa Allah ya yi gemu ne duk gaba ɗaya wannan gashi na ƙarƙashin na haɓa ana ce masa gemu na wuya ɗin nan ana ce masa usununu usununu to amma fakihai duk sun yi karatu a kansa dai galibi dai na haɓa ɗin nan bai cika kyau ba bai cika abba dai a aske shi ya aske shi in ko mutum shi kuma nasu ta wayansu kuma mazhabar eh, kamar yan uwa mazhabar shi a su kuma ba zancen yanke wannan eh, na ƙasa din amma annabi sallallahu alaihi wasallam a dai wata ruwa yana yana gyara usunonin sai yanke ya zama eh, abu to wata ruwaya kuma da wannan na tsakanin na tsakanin gemu da na gashin baki ga wani abu nan wayan suna barin sa wayan su kuma suna yankewa to ga gashin baki kuma ga gashin baki kuma to wayannan kenan sannan kuma hammatan nan ita ma gana ta sannan can mara dan adam haka Allah ya saka to wayannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sa musu kwana 40 da in suka kwana 40 a gyara da in suka kwana 40 a gyara da in suka kwana 40 a gyara duk gaba ke daya bare gashi hammata na wani nau'i ne ikon Allah na na dan adam da yake sa shi sha'awa in ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ce nan ne lilan shedan nan ne lilan ikon Allah ba shi da wani bambanci da na ka ba shi da bambanci da na gemu ba shi da bambanci da na a kuma ikon Allah shi da ka kalle shi kuma ikon Allah kuma wata sha'awa da za ta taso shi ko gemu na haɓa da kakalle sai kwarjini ya kamo ya kama ka kowanne ikon Allah Allah ya zuba wani abu da kakalle shi sai sai kwarjini to duk gaba ki da idan annabi ya sa kwana arba'in idan mutum yana da shi ba wanda ba shi da shi kuma shikenan dama ba magana an ce duk gabar da take da hukunci in babu ita kuma shikenan hukunci ya faɗi duk gaba ki da akwai wanda daga cikin shekun nan yana cewa ba abin da nake so Allah ya hana ni irin gemu shi kusa ba ba shi da yake ba abin da nake so kuma Allah ya hana ni abin irin gemu duk ga baki daya to wannan kenan to wa'an duk da su farcen nan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu kwana 40 40 kwana 40 40 da a dinga gyara su a dinga gyara su shi a sunnarsa sallallahu alaihi wasallama bai taba gashin kansa gashin kansa har ya zuba gadon bayansa zai fito wannan shi kuma annabta ce duk gaba da idan mutum yana garin da suke da gashi sakin gashi shi kenan sai in kuma yana garin da yanzu da yayi a canja masa suna a ce dan daudu gor jige a ce dan daudu shi kenan sai ya bari dinda sai na alina askewa shi kuma yana yana bari da komai sai na ali ya ce naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce karkashin kowane gashi akwai janaba ni ko ban san yadda zan yi in wanke ta ba in dai ba a aske gashin ba ma duk gaba ki da to kaga to ikon Allah to kamar yanzu kuma in in hammata da gashi kuma ikon Allah za a gano bakin gashin ma duk gaba ki da shi annabi kaman cirewa yake sallallahu alaihi wasallam ya zo shi gashin hammata ikon Allah ba reza za ka sa ko wuka ko aska a aske shi ba tsige shi za a yi natfu tsige shi za wani ya shiga daga cikin almajiran imam shafi'i ya shiga wajen shafi'i sai ya tarar yana aske gashin hammatarsa da abin aska annabi shi yayi a tsigewa yace wallahi ba zan iya ba da abin da shari'a ta ce daidai a zo da shi daidai iko wani ikon Allah mazaje ne wa'annan lokacin yaƙi a kamci ta yanzu wani ba zai iya dakir a ɗan karta askar ƙaho ba wani kawai ba bai damu da ƙahon da a yanka a yanka a yanka yadda iya mutum akwai hodan ma da ake sawa wanda kuma sai ta fitar da gashin ma duk gaba ke to a dinga gyara su dai kwana arba'in arba'in annabi sallallahu alaihi sallama ya basu me ya kawo wannan magana saboda cewa sai da ya ga hasken hammata san mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsaftar annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ka duba addini koman sa tsafta addini so yake mu zama masu tsafta kaza kaza yanzu wani in ka ga shi ka ga gashin hammata abin sai sai ka kusa amai ma da kazanta da da wari da da kaza to kuma wuri ne gashi Allah ya samu wani irin wari kuma tsige wannan da abubuwan za ka ga kwaikwayen warin duk kana fitar da su duk gaba ki da to sai sai sai ka ga da abu to iya karfin ko mutum ya aske iya karfin sa dai to wanda kaimun salli qala fa kunta anzuru ila ufratay ibdaihi na kasance ina ganin hasken hammatarsa sallallahu alaihi wasallam jibe na kan raƙumi yana kan rabai annabi yana ce na saboda mu'jiza hasken hammatarsa yana haske annabi haske ne sallah qad ja'akum lillahi nurun sallallahu alaihi wasallam haske yake ga baki ɗansa komansa kana gani sallallahu alaihi wasallam idza sajada in ya sujada to kaga yanzu da annabi bai dan bude hannunsa ba sallallahu alaihi wasallam ai ba za a gano hammatarsa to wai ma'ana inda dalilin kawo hadisin kenan cewa tajafi din na dan buɗa hammata haka har mutum ya to idza sajada in ya sujada ai bayadihi ai hasken hammatar tasa wannan wajen akwai kuma wa'anda su kuma cewa yana ganin hasken da ufuratu da bayadu duk abu ɗaya ne suka ce ba zai yi ya maimaita abu ɗaya ba yana nufin in magana sahabin ce yana nufin wannan ai bayadu din nan tafsirin ufuratai ibdaihi ne tafsirin da haka shi mai sharhin abul ashbal sai ya tafi a kuma akwai ruwayar da ta zo da sai ya tafi a wancan wanda ta zo cewa kila kuma wani tabi'in ne ko daga cikin malaman da suka yi aiki ga sunan turmuzin su suka sa wani ai din ai bayadi yana so ya bayanin furatai ibdaihi din ai bayadi ai hasken hammatarsa duk gaba gida in ba haka ba da da ufuratai din da bayadihi din duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne qala yace wa fil babi a cikin a cikin babi a cikin wannan babi an ibn abbas an karba daga abdullahi dan abbas irin wannan wa bin buhainata da dan buhainata wa jabirin da jabiru wa ahmara bin jaz'in da ahmara dan jaz'in shi ma sahabi ne wa maimunata da sayyida maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallama wa abi humaydin sahabi nisa'idi wa abi mas'udin wa abi usaidin wa sahal bin sa'adin wa muhammad bin maslamata duk an karbi irin wannan a wajen su ba wai wannan hadisi kowanne na me sharhi yake cewa yana daga girman turmuzi da kwarewarsa a hadisi duk in ya ka hadisi zai ce an karbi irinsa daga wane daga wane mai sharhi yake cewa ina za a samu wani namiji da zai iya tattaro wa'annan hadisai to da ko wani zai tattaro shi kansa mai faɗan namiji ne ice ina za a samu namijin da zai tattaro wa'annan hadisai da to kuma yanzu aka tattaro irin wa'annan hadisai sunan turmizi ai zai zama mujalladai ne ba na wasa ba kila dan haka ya ce dai abu to kuma ikon Allah ga in kaman ya ce daga maimunatu ma haka to in Ahmadu bin Hanbal ya sa shi a musnadinsa ko Bukhari ya sa shi ana za su ce to wani kaza ya sa shi a littafin sa duk ga wakida sai dai in kuma duk wayannan littafai ba zo da shi ba yake cewa wannan ya isa mu karamar Turmuzi da girman sa a cikin hadisi duk wayannan da yake faɗa shi ya ga hadisan yana da su duk ga baki daya ya ga hadisan yana da su to sai dai wani zai ce ina wa'annan hadisai suke to wa'annan hadisai duk gabaki daya mun gode Allah dan wa'annan da suka zo mana ma Allah albarkace mu da su ya daga cikin abin da holako shi wannan magolawa din yana daga cikin abin da holako suka halaka can can inda duk malaman hadisan suke Iran a yanzu Iran a yanzu mun yi maganar wajen a hadisi duk gaba kida sai daga cikin wannan waje da haulako duk ya rusa wannan waje littattafan hadisan da littattafan ilimin da littattafan kowane fanni din sai da ya dora shi da kansa suka dinga tattaka suka tsallaka ruwan bagadaz dujilatu bagadaz sai da ruwan ya zama jajir saboda tawada kawai to kuma kwanan nan a yan wayannan shekaru an gano wata liberare ta musulunci ta littafan larabawa da musulunci a can mongolia din a can china din wajen beijing fa ta yanzu mongolia da dan ya kai har beijing din nan to an gano ta to ana zaton ya lalata wa'yansu ne ya tafi da wa'yansu ya lalata wa'yansu ne ya tafi da wa'yansu don iraki tana cewa wannan taska ta musulunci ce kuma tata ce a dawo mata da ita duk gabaki daya za ka za ka ji an ce akwai hadisin da amma yanzu ya bata za ka ji an ce wannan littafi da akwai shi amma kuma babu shi duka shi suna daga cikin abin da duk mun yi maganar a tafsiri ai yana daga cikin abin da aka abu ya lalata duk gabaki daya to wannan kenan wabar wa bara ibn azibin da bara dan azibu wa adi ibn amirata da adi dan amirata wa aisha ta da sayyida aisha duk wa'annan an karbo hadisi da yayi maganar cewa wannan a dan bude hannu din nan duk a wajen su qala tirmizi yace qala abu isa baban isa yace wa ahmaru ahmaru din nan da muka faɗa bin jaz'in dan jaz'in nan haza rajulun wannan wani mutum ne min ashabin nabi wani ya fi ƙarfin wani mutum wani shugaba ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lahu hadisun wahidun yana da hadisi ɗaya tak to Allah bai ishe shi ba ba yarin jayi duk maganar malamai ba yana da hadisi guda ɗaya a ce kana da hadisi guda ɗaya daga karɓa wajen annabi ai ya isa ya isa kowace irin magana ce lahu hadisin wahidin ku je yadda ake girmama karɓo ilimi bare kuma kacafa daga bakin annabi mai shari'a ɗin ko kacafa daga bakin magajinsa yanzu a ce daga katmul auliya kacafo wannan irin sai di alil harazmi da suka karɓo ko ku a ce daga gausi kai da gausi to kuma da amana da komai annabi ya ce duk wanda ya ce na ce ban ce bai tanadi mazaunin sa auta to haka magadan su ma dan ka shirya naka ka ce sun ce fitina ce zaka bata abubuwa da yawa in a cikin shari'a ne zaka bata abubuwa da yawa in a imani ne zaka bata abubuwa da yawa in a failan ne ma zaka bata abubuwa da yawa ka ce wannan khalifa ya faɗa kuma bai faɗa ba to don haka haɗari ne alheri ne babba kuma haɗari ne babba ikon Allah mun gode Allah haka manyan suka koya mana karɓar maganganu irin na nasu da amana da riƙewa da rashin cakuɗawa da komai mun gode Allah ba alfahari ba wai dai don kowa ya koya ne kai yanzu maganganun da duk muka faɗa ko ake faɗa da cakuɗa abubuwa aka dinga yi da ƙarya aka dinga yi wa'annan da suka fito ai mutum an ce ya fito ma san kare an ce ya fito a gan shi ma to dama kuma abin ya ci mu daga mun je kawala da ka faɗi magana zuwa wani zai ce wuka har ka je ka taso taso taso sai ya kai ka wajen mutumin ki ka ji abin da ya ce ya ce o haka ka ji ne to ka ji ka ji yanda abin yake duk ga baki daya to daga nan sai ka koyi fadar abu kwarai da gaske yadda yake to yana da hadisi guda ɗaya tak wannan ya ishe shi alfahari hala abu isa turmuzi ya ce hadisa abdullahi bin a karama wannan hadisi na abdullahi dan a karama dinnan hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa la na arifuhu ba mu san shi ba illa min hadisi dawud bin qais sai daga hadisin dawud dan qaisu shine kawai nasa'i ya rawaito shi ahmad bin hanbali ma ya sanya shi a cikin musnadinsa yace to sai daga hadisin ibn qais din nan wannan muka muka san shi to cewa fa ba mu san shi ba dinnan ba wai wai ba a san shi bane a ce ba mu san shi a wurare kaza kaza ba sai a waje kaza ma'ana an ce ba a san shi ba kenan to to fa wannan fa ya jawo duk gaba ki da aka yi kwandon din kabaru saboda mai ruwa ya ce ni ban san mai horo ba in ba annabi ba ya ce an mun kasance ana horo mu mu dora hannunmu na dama akan hannunmu na hagu sai shi mai ruwa ya ce ni ko ban san mai horo ba in ba annabi ba a wannan lokaci ya ce ai kaji ya ce bai san shi ba daga lana shehu ya ce da lana arifu duk aka kwandon ɗan ayoyin qur'ani da hadisai wajen ɗari hudu da kaza kaza daga lana lana arifu din nan duk in kana karanta hadisi zaka dinga ganin ta ba wai koriya ba ce kaza kaza ni dai ban san shi a wani waje ba sai a waje kaza ma'ana baka san shi wani kenan da gaga sai a hankula la na arifu wa musan wannan hadisi ba illa min hadisi dawud bin qaisin sai daga hadisin dawud dan qais ashe an san shi kenan wani wanda ce ai haka an ce ba a san shi ba wala na arifu li abdullahi bin aqrama kuma ba mu sani ba ga Abdullahi ɗan a ƙarama ɗinnan alkuza'iyu anin nabi sallallahu alaihi daga manzo Allah sallallahu gaira hazal hadis sai wannan hadis shi kadai yake da shi ya ishe shi ya ishe shi a ce shi kadai yake da shi wal amalu alaihi aiki a kansa yake turmuzi kenan yana daga girmansa sai ya gaya ma hukuncin hadisin sannan kuma ya gaya ma fiƙihunsa to wannan shine dalilin da malamai suka ce ya fi saboda shauran shugabanni za su sako ma hadisin da kuma yanzu kai ta dacewa kai ka je ka sano fikihunsa da a shigo turmuzi ya gaya ma fikihunsa da komai kuma kowace mazhaba ya faɗe ta sai ya gaya ma ga malamin mazhabar da ya gaya mun haka ita akan mazhaba namiji ne ba na wasa ba diga wal amalu alaihi aiki akan sa yake inda aksari ahlul ilmi tilin malamai akan haka suke mutum ya dan buda da haka min ashabin nabi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace wa abdullahi bin aqrama abdullahi dan aqrama dinnan al-khuzai khuzai dinnan inna ma lahu hadhal hadith wannan hadisin ne kadai da shi anin nabi sallallahu daga annabi sai suka ce wannan magana ai kusan maimaitawa ne ai ya ka faɗi irinta da haka wayan suka yanke ta a nasu littafan hadisi sai suka yanke ta wa abdullahi bin arqama shi abdullahi dan arqama kuma yanzu wancan a karama fa wannan kuma a cikin ya ce hadisin da akwai an karɓi irinsa daga abdullahi dan arqama az-zuhuriyu kabilar zuhuri dangin su ɗaya da sayan na umar abdullahi dan sayan na abubakar zuhuri zuhuri din nan sahibun nabi abu shi sahabun manzon Allah ne wa huwa katibu abubakar as-siddiq marubucin sayan na abubakar ne yayi wa annabi rubutu ma yayi wa annabi rubutu sallallahu alaihi yayi wa sayyidina abubakar rubutu yayi wa sayyidina umar ma rubutu kuma gidansu aka dinga musulunci a boye shekara shida baban gidansu a gidansu yana kusa da dutsen safa a wancan lokacin to nan aka dinga shiga ana boye sayyidina umar radiyallahu anhu da rasuwa ta zo masa yake saba dan musulmi kas sai na zo da wani abu wannan baya daga cikin manya-manyan nan da sarauta take kansu wallahi da shi zan naɗa kalifanci na aiki wallahi da shi zan naɗa kalifanci inda iko Allah ya ga wanda ya cancanta kuma amma shi kuma baya daga cikin wa'anda za a zaɓa duk ga baki da sai na wace wallahi ba dan dai abun ba zai yi ba kuma zan bar rikici a ce baya daga cikin duwatsun manya-manya da kaza aisha wallahi da shi zan naɗa kalifanci dan sai na umar ya lura da wani abu هكذا اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله أنت عندي الله يا أنا يا ترى يتم أبنتي